من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na talata rana ya taiwa ka ɗauko azumi ko? yau takwas kenan yau nawa? daga in aka ma aihuwa ran litinin sai ka ce litinin za ka yi suna nawa? to ai bakwai ake yi ladi ne sunanka ko ba haka ba ne kwana takwas ne daga ranar litinin zuwa litinin shi kuwa aƙiƙa ana yin sa ne a kwana bakwai da yawa mu yanzu takwas ake yi in ka faɗa ma da wani sai a yi faɗa ce ai izala ne kwaman lissafi ne ga shi na allah ka shiryar da mu to kun ga yau takwas ga wannan wata mai albarka na lamaran na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta biyu. gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato masjidu sunna da ke titin sardauna a wannan gari namu mai albarka wato garin azare kamar yadda muka saba taruwa a daidai wannan lokaci a kowane shekara yau kusan shekara talatin ke ka dauka yanzu aka fara ne rabuwar izala ko ba ka bane 91 zuwa yanzu nawa zai baka ta haka muke zama a nan gurin muna wannan abu allah ya sa don allah muka yi Allah ka karɓi rayuwarmu a kan aikinka kunga gashi yau ma Allah maɗaukaki ya sake tara fusakarmu kamar yadda muka haɗa fusakarmu a nan Allah maɗaukaki ya sake tara mu a gidan aljanna to in ba manta ba muna karatu ne a cikin suratul fadiri jiya har an karanta mana aya ta arba'in da hudu zuwa ta arba'in da biyar wanda wayannan ayoyi biyu su ne ayoyin ƙarshe a surar sai lokaci ya cin mana da haka yau ma alaramma zai sake maimaita mana wayannan ayoyi kafin mu yi shimfidar sura ta gaba kuma mu buɗe mu ga aya nawa Allah zai ba mu iko mu karanta Allah maɗaukaki ya mana jagora na'am na'am haka yake a ramma kanu na'am Allahu akbar Allah madaukaki yace awalam yasiru fil ardi shin masu ƙaryata sakon da Allah ya aiko annabawansa wa'anda suke kin bin dokokin Allah suna tittirjewa sai sun yi shirka da Allah suna neman yadda za su yi su kare bid'a su mai da ita ita ce sunna ba sa yawo ne a ban ƙasa ko ta hanyar tunani fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su duba su gani ko da idan zuci yaya ƙarshen waɗanda suka wuce gabaninsu ya kasance wa kanu ashadda minhum quwwa al'ummatan da suka gabata nan sun kasance sun fi namu na yanzu tsananin ƙarfi amma duk da ƙarfinsu kaman adawa da samudawa فأهلكهم الله بتكذيبهم رسله saboda sun karyata manzanninsu sai Allah ya halakar da su kenan duk wanda yake bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunansa halakakke Allah ka raba mu da halaka in baka son halaka to bi abin da Allah ya aiko manzonsa sallallahu alaihi wasallama da shi وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض لام الجهود وما كان الله ليعجزه من شيء باب وانا ابو da zai iya wato tserewa Allah ay yasbiquhu wa yafutuhu ba abin da zai gabaci Allah ko ya fauti mana ya tsere Allah bai kama shi ba fis samawati wannan abin cikin sammai bakwai yake wala fil ardi ko a ƙasa innahu kana aliyan lalle shi Allah ya kasance madaukaki bil ashiya kulliha aliman ne ko innahu kana aliman wato Allah ya kasance masani ne bil ashiya'i kulliha duk abin da ka sani kowane irin abu Allah yana sane da shi shi ya halitta shi ya san yanayin rayuwarsa ya san yadda yake tafikar da ita kadira kuma Allah mai iko ne alaiha akan kowane abu don haka sai ce walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu inda Allah zai kama mutane da abin da suke aikatawa shine abin da suka tsorurta min al-ma'asi na sabo wani aikinsa gulma wani annamimi wani shan giya wani munafirci wani zina wani liwadu duk waɗannan sabo ne duk waɗannan abubuwan suna daga cikin alkaba'iru manya-manyan zunubai to da Allah zai kama mutane da irin wannan wani ma ce kudin ruwa yake yi wanda ba zunubin da yanzu yayi yawa a cikin al'ummarmu ta ƙarshe kaman kudin ruwa duk mu'amalarmu to da kudin ruwa a ciki shi ko kudin ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana da kofofi 60 da wani abu mafi sauki kamar mutum ya fada wa mahaifiyarsa Allah ka raba mu da wannan musiba to Allah ya ce irin waɗannan zunubai da ake yi da zai kama mutane ma taraka ala zahariha min dabba da Allah bai bar wani mai dindike ba a bayan ƙasa shine dabba ai nasmatin tadubbu alaiha wani rai da yake dindike a ban ƙasa inda laifin da ake yanzu da Allah zai kama to da sai ya rushe duniyar gaba daya walakin yu'akhiruhum sai dai Allah yana jinkiri a mutane ila ajalin musamma zuwa wani ajali da aka ambata ai yawmal qiyama kowa zai je lahira a ranar alkiyama zai ga sakamakon aikinsa abin da ya aikata shine zai nuna makomarsa a can lahira kuma gida biyu ne fariqun fil jannati allahumma ja'alna minhum wa fariqun fis sa'ir allahumma a'idna minhum wasu bangare suna cikin aljanna wasu bangare suna wuta babu gida na uku a lahira ko dai kai aikin da zaka shiga aljanna jannatu adanin da muka yi a baya in ko mutum Allah ya kiyaye ya yi saɓanin haka to makomarsa wuta ce Allah ka tsare mu da ita to Allah yana musu jinkiri zuwa wannan ajali abin ambato fa'iza ja a ajaluhun idan ajalinsu ya zo suka mutu fa'inna Allah kana bi ibadihi basira Allah yana sane da bayinsa kalilan ba ta ɗaya kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ce, wa kam a halaka na min alƙuruni min ba'dino da yawa ƙarni ƙarni Allah ya ce muka halakar da su bayan annabi Nuhu. Don annabi Nuhu alaihi salam shi ne annabi manzo da Allah ya fara aikowa ya gargaɗi akan barin shirka. Sai da ya shekara dubu babu hamsin yana wa'azi. amma Allah ya ce mana fama amana mahu illa qalila shekara dubu ba hamsin da ya zauna cikin mutanensa yana wa'azi ‘yan kaɗan ne suka yi imani da shi riwayar da ta yawa an ce mutum tamanin ne duk adadin shekarun nan nasa mutum tamanin kaga ai yanzu an ci riba ko ko da dai musulmin ga sunan wasu iri ne to ana tacewa har za a samu mai dama-dama aiko don sai da shekara 950 yana wa'azi a ce ya tsira da mutum tamanin shi yasa Allah ya ce fama amana ma'ahu illa qalila ba wanda suke imani da annabi nuhu alaihi salam sai yan jama'a yan kaɗan inji Allah to bayan annabi nuhu shi ma an halakar da mutanensa aiko annabi nuhu ya yi ta wa'azi har ya ce wa Allah inni da auto kaumiya lailan wa nahara na kira mutane dare da rana aikinsa wa'azi a daina shirka Allah guda ɗaya ne ni manzon Allah ne kar a yi abu kaza sabo ne suka ce kalu ya nuhu kadija daltana nuhu kana ta jayayya fa da mu suka ce in bai daina wannan wa'azin ba to za su yi cewa suka yi ma za su kashe shi daga ƙarshe da kan sai ce inna hulan yu'mina min qaumika illa man qad amana Allah ya gaya mar cewa a mutanen safa ba mai yin imani sai wanda suka riga suka yi imani nan da yaji Allah ya gaya mar haka yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara ya ubangiji karka bar mai zama a gida daya a ban kasa duk a halaka su haka ko Allah yi ya turo da ruwa aka halaka su ruwan dufana ko aiko yana jin labarin dufana tun kana yaro ake tafsiri tun jalalaini har zuwa yanzu ka san me ake nufi da wannan ruwan fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-maa'u ala amrin qad qudir to kun ga ta hanyar haka Allah ya halakar da nasa mutanen wakafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira lalle ya isa a wajen ubangijinka kai mai karatun alkur'ani ko mai sauraro ubangijinka ya kasance bi ibadihi dangane da bayansa khabiran masani ne ya san boyensu kaman bayyanansu basiran kuma yana kallonsu suratul isra'i aya ta goma sha bakwai wa ƙauluhu ta'ala da faɗinsa maɗaukaki da ce ulkafa billahi shahidan baini wa bainakum ka ce musu Allah ya isa ya zan mai saida tsakanina da ku innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle shi ubangiji ya kasance masani mai gani dangane da bayansa ai basiran min alladhina yastahiqu an yu'aqabu minhu Allah yana da basira da sani da ganin wanda ya cancanci amar ukuba wa man ladhi yastawjibu al-karamata da wanda ya halatta da wanda Allah zai wajabta masa karamci wa mallazi kana minhum fid dunya mudian Allah ya san mai da'a a nan duniya wa man kana fiha bihi mushrika ya san wanda ke wa Allah shirka a nan duniya fa yujazi ala amalihim sai sakamako bisa ayyukansu bi ithabatil mu'minina ya baiwa mu'minai lada wa iqabil kafirin yayi uquba ga kafirai Allah ka ba mu lada to wannan shine karshen sura wato suratul fadiri sai sura ta gaba suratu yasin ka san mu tsoron yasin ake yana yace ai yasin akabar yasin kuma alheri ne ta ce ai amma yasin kamar wanda aka yi wa yasin wannan miyagun malamai ke ita suratu yasin mala ya ce makiya au an saukata a makka ne ko a madina ma'anan sura in an saukar da ita a makka ta sauka a cikin makka ko ta sauka kafin allah ya umarci annabi ya hijira daga makka ya koma madina ko da a ainihin madinan aka saukar da ita madaniya kuma an saukar da ita ne bayan hijira ko da ba a ainihin madinan ta sauka ba wahiyar isnatani wa samanuna aya yasin ayoyinta tamanin da biyu ne surati yasin ko shi ne ya ce sun miyar hazi suratu bi surati yasin an ambaci wannan sura da suna surati yasin لأن الله تعالى افتتح سورة الكريمة biha saboda Allah ya bude surar da cewa yasin ya kace suratu yasin wa qad tafar wa qad infaradat hadhihi suratu bi iftitahiha bi hadain al harafain ita wannan sura ita kadai ne a duk qur'ani ta kadaita aka bude ta da ya'un da sinun cikin huruful hija'iyya famayyazat biha an baqiyati suwar da wannan ne aka tantance ta daga sauran surori ba wata sura da aka ce yasin sai ta amma hamim sai ka samu da yawa ko ba ka ba wa warada fi tasmiyatiha hadithun da'ifun wani hadisi mai rauni ya gangaro wajen ambatonta an anasin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna li kulli shay'in qalban wani hadisin da'ifi ne kowane abu yana da zuciya wa qalbul qur'ani yasin zuciyar alqur'ani ita ce suratu yasin akhrajahu at-tirmidhi fi jami'ihi imamu tirmidhi ya fidda wannan hadisi cikin jami'u nasa hadisi na 2892 wa mawdu'uhar ra'isi mu koma sama ke babban abin da suratu yasin ke karantarwa isbatur risalati min al-mursali mursiliko bil kasri tabbatar da sako daga wanda ya aiko sakon wa mai aiko sako Allah to Allah zai tabbatar da wannan sako na alkur'ani a cikinta wal mursalu ilaihim da wanda aka yi aika zuwa gare su wal mursalu bihi da wanda aka aiko shi da sakon wannan al'umma kenan wannan kuma annabi wa usulubu da'wati ila Allah ta'ala fi qira'atiha riballa kuma surar tana da ainihin usulubi salo na kira zuwa ga Allah madaukake sai malai ce fi qira'atiha ridallahi wanda duk yake karanta yasin to ya hadi da yardar Allah kaji ba ta cutarwa amma ka je bara ce ai amma yasin mai hayaki akwai mai barkono akwai wadda mai yin yasin din sai ya yi tsirara tumbur zigidir a bashi ɗanyen nama yana ci kuma ya faro ta ta baya da ribot zai kawo ta kasan wannan dai ba kyau kasan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bai koyar da haka ba a ka karanta yasin yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da kai to sai ka samu yardar Allah. Wahiyar kalbul ƙur'ani, ita ce zuciyar alƙur'ani kamar yadda muka ji cewa hadithin na da rauni, unzur hashiyatu sabiqa. Wata ummu sahibu ha bi khairid duniya, wanda yake da surati yasin yana yawan karanta ta, za ta haɗe shi da alheri na duniya wata dufau anhu kulla so'in za ta ije marmana ta tunkuɗe mar duk wani mummunan abu karatun alkur'ani dama haka yake ibtada ati suratul karimatu bil qasmi bil qur'ani al azim surar sai ta fara Allah ya rantsuwa da ran wato da alkur'ani mai girma ala sihhatil wahyi don ya tabbatar da wahayin da ya aiko wasu dikin risalati da gaskiyar saƙon da ya aiko ɗin wasu dikin risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallama wato manzancin annabi muhammadu suratu yasin ta nuna lalle gaskiya ne annabi muhammadu manzon allah ne da allah ce innaka laminal mursalina ala siraɗin mustaqim la haula wala kai ka ji ta yasin وضربت المثل لفريقي المتبعين والمعرضين kuma surar ta buga misali guda wato ta buga misali dangane da bangare biyu na mutane masu biyayya ga Allah da wanda suka bijire min ahlil qura daga cikin mutanen birane limusbiqim la haka ne ko lima sabaka min hali ahlil qaryati saboda abin da ya gabata na halin mutanen alqarya allazina shabahu takdhibuhum rusula wanda halin su da ya gauraya da qaryata manzanni takdhibu quraishin kamar yadda quraishawa suka qaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa kana jazaa'u mu'ridin kuma surar tana bayanin yadda sakamakon masu bijirewa ya kasance min ahali ha fi duniya daga mutanen a duniya waje za'ul mutabi'i na fi darajatil akhira da kuma sakamakon masu biyayya ga Allah a darajar da za su samu a lahira ثم ذكرت السورة موقف الداعية المؤمن sannan surar sai ta ambaci matsayin mai da'awa shine da'iya mai kiran mutane mai wa'azi wanda yake ko mai imani allazi nasaha qaumahu faqataluhu za mu ji duk a ciki mutum ne yazo yayin nasiha a mutanensa dan su tsira su mutanen dan ba sa son nasihar sai suka kashe shi daka faɗan gaskiya ba sai ɗan baiwa shi yasa malamai yawanci in an ja aya ta dirka ke mai gari ta jefa alkali can baya mai kudi bai tsira ba mai jan baki malam mai fassara sai ce dirmiki na muje linzami ya fi ƙarfin bakin kaza wannan ba wai duk abun karatu ake yi da linzami ya fi ƙarfin bakin kaza malam zai kwana kenan Allah ka shirya da mu ai sai a mata linzamin da daidaita ko ba gaba don haka wannan sura tana gwada mana duk wanda yake faɗan gaskiya ƙarshe dai za a iya raba ka da ranka ba ta magana ɗauri ake ba ko da aka nan sai aka nuna mana na yadda aka kashe wannan ba da kalahun lahul jannata nan sun kashe shi kira sai Allah ya mara albishir zai shiga aljanna a kabarinsa aka nuna mar gidansa aljanna aka sako masa tiyo na esinsa aka buɗe kabarin maddal basar iya kallon kafaɗinsa da ba kamu ɗaya ba ne to in kana da imani bude ma ake yi ko mai kudi ba babban falo yake ba to idan kana da imani duk wannan kuncin kabarin sai a ba shi naka iya kallonka duk yadda idanka zai gani to a cikin gidanka yake shi yasa da ya gani zai ce kala ya laita qaumi ya alamu bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin ya ce kaito ina ma mutane na wa'anda suka karnin nan sun gane abin da Allah ya min na gafara ya sanya ni daga cikin wa'anda yake karramawa ko ya girmama kaji hakan ma tausayinsu yake sun fakar shi Allah ka shiryar da mu da haka wanda zai wa'azi ya tsaya ya faɗi gaskiya amma kana wa'azi na kwalokwalo ka ce kai alin suna kuma ka je ka bi ɗan bidi'a da Allah hankali ba zai yarda da wannan ba tukaware kenan me amfani raba masallaci to da sai mai zaman mu a fada yi ko mi ta gargajiyar mu to mu dai ba za mu yi haka ba amma an yi wazi kuma a zo a ware a ware a ware kai jama'a ku tuba wallahi ba gaskiya bane ba a hana addinin daidai da na ƙarya idan kai shakkar kafircin kafiri kai ma kafiri ne tun a muqaranatit tauhidi wat tajwidi wal fiqh mala wala akwai ta kuma shine abin da daga makka aka yi littafin kuma akan haka suke kai ka zo ka ce mana wai ka dawo a makka ai ba iya wa'azi ba gashi yanzu an kore mutane kai ne gwanin tarawa kai dai kana da wani abun ka Allah shirye mu da haka kaga sai ya ce mi suka kashe shi Allah ya shigar da shi aljanna walam yumhil almujrimina ko yumahhil almujrimina bai saurara wa masu laifin ba bal akhadhahum bi sayhatil halaki wad dammar wa'anda suka karshi sun yi laifi ko to Allah bai saurara musu ba shine walam yumahhil almujrimina sai Allah ya kama su da wata ai asaiha tsawa aka yi musu ta halaka waddamar Allah ya dirka ke su in kanat illa saihatan wahidatan ko ba komai aka musu malaika jibril aka zai ce kai shikenan duk suka mutu ai Allah ya san yadda zai da bawansa ثم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوهدانية بإحياء الأرض الميتة sannan suratu yasin wannan fa content nata ne duk akwai a cikin surar kamar ana gaya mana ga abin da za mu shiga mu gani ne ka kiyaye shi duk tsawon da za ka yi na karatun yasin wayannan abubuwan za ka gani allah ji kan mala abakar gumi kaga shi baya kwalokwalo a wa'azinsa iya gaskiya zai gaya maka dama ba ruwansa da duniya kaza in kana son kudi sai ka halaka wani mutum ne mai kudi ya ware zakka yana da yaransa arne dan kirista ne sai ya bashi manaja ne na kamfanin sai ce kai wa malam ya zo malam zai bude ya ce ala gabata malam an aiko ni gunka ne wane ya ce wane ne ya aiko ni ga kudi ya ce zakka ne ya ce to kai ba ka so ɗan kiristan ba ina ruwan malam kuwa wani wa'azi ya yi malam awwalu to da ya ba shi kuma ya musulunta to ka san mu yanzu ciki ne babu bulwaje akwai wufciki akwai kuma bulwaje to duk yawancin malaman yanzu wufciki ne ti yawan abu akwai wani malami babba ne ɗansa yana da wani aboki kawai ɗansa ya gaya wa abokin nasa ya ce babana ba zai shiga aljanna ba ya ce kai ya haka ya ce ya ka sai ya je buɗe mar wani sto ya ga a dankare da shinkafa da masara da waye ya ce kaga wannan ya ce fidda kai ne ake tarawa sai ya zama riɓe a nan gurin ba a baiwa kowa babban shehi ne ba a najeriya haka annabi yayi to mu bar ma annabi mala bakar gumi haka yayi in ka kawo kudin naka ma ba zai dauka ba kuma yana da bukata da yunwa amma ya daure ya bari ka yanzu ka samu wani malami da zaka ce na kwarai ne irinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ji tsoron Allah sai Allah ya soka ka ƙi kayan mutane dole sai sun soka shi yasa malam kowane ma'aikacin gwamnati babba gwamna kowaye in ya rubuta nan da ya baka ya ce je ka sai amma Allah ka shiryar da mu Allah ji kansa magajinsa waye malam abubakar ya ce ba za mu je ƙofar gidanka mu roƙa ba amma in ka kawo gida ka ba mu sai mu karɓa mu ci mu share baki mu ba irin malam ba ne to akwai wani shehi da ya zo garin nan aka kawo kuɗi aka ba da abinci aka ci nama ga kaya aka ci aka rage sai ya ce a sa a boot sauran ya ce du a haɗe a sa a boot yalla ga almajiransa sai ya ba su mana haba mala annabi da yake hana kansa kai ya baka kuma yana so ai ba karatu ne kawai yake wazi ba hali mai kyau ya fi makira faula'ika humul muflihuna duk wanda yake yayi wannan rowar ta ransa to sai ya samu rabo duk abin da yake zai yi nasara duk masifar da muke ciki yanzu a rayuwar Najeriya rowa ne ba wani abu ba da haɗama ba yanzu neman taimakon marayu ake ba sai talakawa ne mata ne ma yawanci sai su kawo ɗan zanin su Allah ya karɓa sai kawo wani ɗan kunne akwai giggan wanda ya kamata wani zai iya wa mutum dubu kaya amma lif yi ku daure ku yaƙi shaidan mu rage fitina in wayannan yaran suka ji daɗi masu basira ma ba fa kai taimakon marafa ba sai yanzu da azumi ko ran sallah ba kullun sai ka daudawaine su ya kamata kowane masallacin anguwa su san adadin marayinsu su risosin yadda za su yi su taimaka musu ta hanyar biya musu karatu da ba su abinci in sallah ta zo su yi musu su ji kamar suna da iyaye wannan shi ne taimako amma a ce ana maganan maraya kana kawo dan wani abu da sai ka ga masu marayin sun fi ɗari biyar kayan da aka kawo bai kai na mutum biyar ba kai mai rabon ya za ka yi la haula wa la quwwata to inda za a bar wannan koron da hadamar sai a zauna kai wa ƴaƴanka to sai kai wa marayu biyu wani yayi wa goma wani yayi wa biyar ai shi yasa aka ce ba sai mai kudi zai ba shi mai kudi in yazo yi wanda zai iya yin na mutum dubu yayi wanda zai iya yin na mutum dubu goma ma yayi amma kawai shiru Allah sauƙaƙe walwahadani ya ko sun mata haddasa ta suratu an dala'ilil ƙudura muke sannan surar sai ta magana a kan dalilai na iko na Allah walwahadaniya da kuma kaɗaitakarsa dole ka yadda Allah guda ɗaya ne bi ihya'il ardil maitat ƙasan nan ta mutu sai Allah ya raya ta kamar yanzu a mace ƙasa take ta bushe ba tsoro sai zafi ranar sama ta doke ta ta tiririn ɗimi sama zafi mu muna tsakiya kuma ga azumi in banda Allah ba zai sa ka azumi shi yasa ya ce azumi fa nawa ne duk aikin ɗan adam da ya yi nasa ne amma azumi ni na san yadda zan saka wa wanda yake yi domina Allah ka sa mu yi domin ka. Wa bayani ƙuduratin lahil bahira, kuma Surar ta yi bayanin ikon Allah wadda yake ƙayatacce filkauni cikin halittarsa, min ta'aƙubin laili wa nahar yadda ainihin dare yake bin yini yini ya biyo dare. Wa taskiri shamsi wal kamari, da kuma yadda Allah ya hore mana ranan nan. ya kuma hore mana wata wa gairiha da wani wannan minal kawakibi sayyara daga taurari masu tafiya taurarin nan akwai masu tafiya har akwai wanda muke cewa mashi ko wasabita akwai tauraruwa kuma gum take a tsaye a gunta wa taysiri sufuni fil bihar da yadda Allah ya hore mana manya-manyan jiragen ruwa suna cikin teku da kayanmu su zo su keta su kewaye duniya da kayan su kai duk ƙasar da suke so dufa Allah ne ya hore wannan har yanzu bai kai abota ta marmashi kaɗai sai an haɗa shi da wani in kana cikin tekun nan kaga zai ɓallo da kai ka faɗa ka nitse za ka kira shehu a nan wallahi ba kai zaka ce shehu ba da kaji da gune ce wayo Allah dama Allah ya cusa ma ka yadda shi ne Allah amma kana kiran wani dama ka san shegantaka ce kake ba wanda ya dace ya dace a kira Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu mi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda duk suka shiga musiba abinda suke cewa inna lillahi mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma mu daga Allah wajensa za mu koma daga wajensa muke wajensa za mu koma wayanda suka yi haka sai Allah ya ce mai ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wayannan suna da ainihin wato wata tsira daga wajen ubangijinsu kaga kenan in ka tsaya akan Allah ka tsaya ka bi Allah to zaka samu tsira da ainihin wato rahama Allah ka tseratar da mu wata haddasa anil qiyamati wa ahwaliha kuma surar ta yi magana dangane da ranar alkiyama ba kiyamar kawai ba yace wa ahwaliha da tsarmakatanta wato akwai tsoro kala daban-daban a ranar alkiyama ido zai ga abin da bai taba gani ba tun daga sanda aka zare ran ɗan adam har a je hisabi to ɗan adam zai ga abu mai ban tsoro mai firgitarwa a ranar ba tunawa da wani ba abin da zai fidda kai sai imaninka da aikinka wa anil ba'thi wan nushur akwai ilimi a yasin kuma surar ta yi bayani akan alba'afi tayarwa mutum yana kabari za a tayar da shi akwai wani abu da ake cewa zagabul zanam akwai wani abu kaman jela a nan ɗin mutum duk zai mutane za su nama ya ƙare da waye da jijiya da ƙashi to daga wannan ake rakkaba halittar ɗan adam a tayar da shi gobe kiyama wannushur kuma za a raba takardar ayyuka wanda nasa ya zo a dama ya rabanta shi ne wanda zai ce ha'u muƙura'u kitabiya inni zanantu anni mulaƙin hisabiya wanda nasa ya fada ta hauni ya shiga uku ya ce la'adari ma hisabiya ya laita haka na tilƙabiya هلك عني سلطانيا ما أغنى عني ماليا لا حول kaji da mulki da kuɗi kuɗi bai wadatar ba iko bai wadatar ba to me zai wadatar shine imani da aiki na gari wa an ahlil jannati wa ahlin nar kuma dai suratu yasin ta yi magana dangane da 'yan aljanna za ta gaya ma ta nuna ma waye 'yan aljanna ware wake kuma ta nuna ma ɗan wuta ai maganar Allah ne wa khatamati suratul karimatu bil tahdith anil mawdu'il asasi sura sai ta cike wannan sura mai girma sai ta kare da yin magana akan mawdu'i wanda yake shine gimshiki wa huwa mawdu'ul ba'th ko shine maudu'i na tayar da mutane bayan mutuwa wal jaza'i da kuma sakamako kowa zai ga sakamakonsa gobe alkiyama faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara malume suka ce akhwafu ayatin fil qur'ani wannan ayar ita ce ayar da tafi kowace aya ban tsoro a cikin alkur'ani idan ka yi aiki gwargwadon ƙwayar zarra atom in ka buɗe wundanka da hantsi za ka ga wasu ‘ya'ya to wannan ƙwaya ɗaya shi ne zarra ba a gani da naked ido sai an sanya madubin dubarudi na'am wa iqamatil adillati ko da tsaye da dalilai walbarahin da kuma hujjoji fi hudusihi wajen faruwar wannan abun dubi lamba ta nawa ne ta uku ko unzur safwatut tafasir ka duba tafsiri mai suna safwatut tafasir a mujalladi na uku shafi na biyar wa asma'i suwaril qur'an da wani littafi asma'u suwaril qur'an a shafi 328 haka ne ko to aran ma sai gare ka haka ne Allahu akbar eh na'am mhm نعم kafaka wato Allah madaukaki sai ya fara da cewa yasin sai ka ja shi dole Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wayannan harufa guda biyu da ya buɗe wannan sura mai daraja da da ya'un da sinun sun ƙaiƙashashe ko? ai akwai shin mai ruwa akwai sadi da wannan sun kai kashashe ne babu ɗan danko-danko babu damshi a cikin sinin ya za ba wuce yana da wayo ce sun kai kashashe na'am a lamba ne ko? yauwa ƙauluhu allahu alamu bi maradihi bihi faɗinsa da ya ce allah shi ne mafi sani da abin da yake nufi da wannan haza ala sahihi magana ce mai inganci wa khilafu liman itabara yasin wa ɗaha ismaini linabiyina muhammadin sabanin wanda yake rayawa a ransa ya ɗauki yasin da ɗaha kaji ita kuma yadda ake bala ɗaha maddu ɗabi'i ne wasu suka ce wai da yasin da ɗaha sunayen annabi ne sallallahu alaihi wasallama wannan ba haka ba ne a za ka jana cewa ɗaha ɗai ba hau ce ɗahe saboda ya fi riƙewar shi akwai ɗahe na nana ko? akwai ɗahen garin nan ma وتقدم البيان في أول سورة ɗaha duk wannan bayanin ya gabata a farkon suratu ɗaha to mu koma can malawul sai ce li'annahu lam yarid fi ta'wiliha shay'un sahihun min kitabillahi aw min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dan babu wani abu ingantacce da yazo daga littafin Allah alqur'ani ko a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda warewa ke yi bayanin abinda Allah yake nufi da yasin ko yace sunan annabi ne in za ka nemi hujja wuya za ka sha an daɗe da yi ma bincike ba za a samu ba lokacin masu bincike sun yi bincike ko yanzu kan bincike abinda za ka ce ya ishe ka وتقدم الكلام على الحروف المقطعه magana kuma akan wayannan harufa da aka yayyanka su ya gabata min awwali suratul baqara tun a farkon suratul baqara faraji in shita tawassuan in kana son ƙarin bayani to ka koma suratul baqara da Allah ce alif lam mim sai ka ga ma'anansa da irin wannan daha su sad sunun duk an yi bayani a kansu cananka sai Allah ce wal qur'anil hakim Allah ya rantsuwa da al qur'ani wanda yake cike da hukunce hukunce ai al muhkam qur'ani wanda yake Allah ya kyautata shi bi ajibin nazmi tsarin sama sai ya baka al'ajabi qur'ani dan ba wanda ya sai jirkita tsarin dan tsarin Allah ne wa badi'il ma'ani ma'anoninsa kuma masu ƙayatarwa ne shi ƙur'ani duk wanda ya ji sai ya ƙwanƙwashi zuciyarsa sai ce innaka annan kafin lamiri ne na manzon Allah ya Muhammad lalle kai kaga sai da Allah ya amfani da inna dan yi taukidi ya ƙarfafa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laminal mursalina lamun din wallahi ta rantsuwa ce lalle kana daga cikin manzanni manzan Allah akwai kokonto akan manzantarsa Allah ne buga hatimi anan yace innaka laminal mursalina alladhina ursilu kana cikin manzannin da Allah ya aiko ba shikenan ba ala siratin mustaqim kuma hanyar da annabi yake kai miƙaƙiya ce dodar har aljanna kaji dodar kaji sakta gaskiya dodar zuwa aljanna sak kaza aka ce sak to ba gaure to wannan shine sak dan Allah ne ya faɗa ala siratin mustaqimin kana kan tafarki kana kan godabe kana kan hanya miƙaƙƙa innaka laminal mursalin lalle kana daga cikin manzanni innaka ala siratin mustaqim lalle kana kan hanya ta gari ay dariqil anbiya'i qablaka min at-tauhidi kaji annabi yana kan hanyar annabawan da suka zo gabaninsa me suka zo da shi tauhidi in ka rasa tauhidi di sallar ka a banza ta Allah kar a hada shi da wani kar ka je kai ka ta kuma a maida kai kan mai gaurayawa ko ba haka ba ka san gaskiya ba a cika santa ba wani in ya tuno yana dan gaure zai ce a to ka yasar mana ka huta to haka annabawan da suka wuce gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan tauhidin suke wal huda da shiriya wat ta'kid bil qasami wa ghairihi raddul liqawli al kuffari lahu abinda yasa Allah ya karfafa maganar yayin rantsuwa yace innaka la lamul qasami ce inna taukidi ne ya ce wai don Allah ya raddi ne akan maganan da kafirai suka ce lasta mursala sun gaya wa annabi haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a suratun ra'adi ne aya ta 43 suka ce lasta mursala wai annabi ba manzon Allah ba ne to me to Allah sai ya ce innaka la minal mursalina ala siraɗin mustaqim tanzilal azizin rahim saukar da wannan saƙo na alƙur'ani da Allah ya saukar da shi ya aiko mala'ika jibrilu aminul wahayi alaihi salam da shi zuwa ga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama farin gani ɗan Abdullahi sauƙa ce tanzilal azizin rahim sauƙa ne daga mabuwayi kuma mai rahama Allah kenan. arrahimu bi khalqihi ko Allah yana rahama ga bayansa Allah kai mana rahama mubtada'un muqaddarun ay alqur'anu wa fihi ithbatul mursili bil kasri anan an tabbatar da wanda aka aiko litunzira qauman ma unzira aba'uhum litunzira qauman Allah ya saukar da wahayi ga annabi na alqur'ani ba dan a rubuta alqur'ani a sha ba ba don a karanta yasin a cutar da wani ba, ba don a rubuta ƙur'ani a laya da shi ba, ba don a yi wani makaru da ƙur'ani ba ga dalilin, litun zira ƙauman don a yi wa mutane wa'azi, don a yi musu gargaɗi. Litun zira, e, bar bihi ɗin, ai kaga can da bracket, ko? Wannan yana cikin alƙaus. litunzira qauman dan kai gargadi a mutane mutaliqun bi tanzili wai an saukar da shi ne wanda yana da alaka da tanzilal azizir rahim to akwai alaka a kulli suke don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi da wannan alqur'anin da Allah ya saukar masa kaji alqur'ani wa'azi ake da shi ba rubutawa ake a gwangwada ba yanzu ka an rage shan ƙura'ani izala ta yi fama ta yi aiki yanzu ka ga mutum da rubutun sha su yi masu mogalin zai ɓuya zai yi in zai sha kuma yana sha yana kokonta ce mutanen ba sun ce ba kyau kuma ba kyau ne yi ya sha ai ya yarda da wani abu ba Allah ba ai musifa ne ka raba Allah biyu ka ji aka ce karanta ta za ka yi sai ta ture ma abin da kake tsammanin shan zai ture maka kuma ba ka yi laifi ba amma ba zai yadda ba sai wadda Allah ya shirya ma'un zira aba'uhum mutanen nan ba taɓa wa iyayensu gargaɗi ba ay lam yunzaru fi zamanil fatara a zamanin fatarar annabawa in ka ji fatara babu annabi shine fatara ba ba kuɗi ba fahim ghafiluna su rafkanannu ne anil imani wa rushdi ba san imani ba ba san shirya ba wa fihi isbatul mursal anan an tabbatar da abin da aka aiko mursalu ilaihim ko wanda aka aiko qur'anin zuwa gare su ala akhlaqihim thumma nabba ala akhlaqihim fa qala ko nan ne gun tashin mu ai wannan shine karatun mu na yau aya nawa aya shida ai an taba kargaje kana karatu kullum kai izu alif lam mim zalikal kitabu ai kitabun kenan na'am da wuri za ku sauka ana so a ja baki sai a fasa ai fashin baki ko Allah ka shiryar da mu na'am
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar kullum kafin a je ga karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka. Na farko wannan taimako ne da aka kawo a baiwa marayu. Wata baiwar Allah ta ba da hijabi a baiwa kwamitin marayu. Wannan kuma Malam Umar Ali FGC ya ba da dawa kwano tara a baiwa marayu, kwamitin marayu. wannan wani bawan Allah ya ba da shinkafa kwano biyu a bai kwamitin marayu wannan ma wata bayar Allah ta ba da dibino da kuma kudi naira ɗari a bai kwamitin marayu wannan ma wata baiwar Allah ta ba da kayan yara kala biyu na yara tare da ƙaramin hijabi ta ce a bai kwamitin marayu to wannan dai su ne abin da suka zo da har yanzu dai to Allah kawo su
a jiya akwai ta baiwar Allah da ta nemi aka a bata a taimaka mata da sadakar hijabi to wani bawan Allah ya alkori kuma ya ce mika masa takarda an kira ta akan ta je shagon da ake yin hijabin saboda ba a san yanayin girmanta ba abgada ta to bata je ba ni dai na ce kawai a yi na mace budurwa haka an kawo sai a kira tun da bata samu ta je ba sannan akwai wata ma da ta ce a nema mata admission to wasu akwai wasu da ɗazu suka kira ni don allah in tura musu lambarta domin tun da marainiya ne za su iya bakin ƙoƙarinsu su ga sun taimaka in dai tana da requirement wato ta cika ƙa'idodi in lokacin da aka zo za a ɗauki ɗaliban nasin sannan kuma baya da wannan a wato akwai masu rubuto tambayoyi kar mutum ya ɗauka duk tambayar da ya rubuto wai karantawa za a yi wasu na isgili ne malam wasu ma rubutun in ka ga abin ban mamaki don haka in ka rubuto tambaya kana ga wai za a karanta don ai dariya gwanda ma ka daina ɓata lokacinka wajen rubutu da ɗaukan takarda ka rubuta ka ɓata lokacinka sannan malam akwai oh wani ya bada naira ɗari biyar a kwamitin marayu sannan baya da wannan akwai wasu da suka rubuta wannan takardar ta kwana biyu suka ce dan ina jin mata ne suka ce dan Allah malam ka ja kunnan maza akan su rika bada lokaci a matansu in sun shirye gida ma ba su da aiki sai danna dannan waya wannan abin yana damun mata malam ka san masifar wannan zamanin waya ne da matan da maza duka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabi mai niyyar ibada kullun yana azumi diddare yana sallah kaga wannan iyalinsa ba za ta same shi yadda take so ba nan ma matan ne ta kai karagun annabi annabi ya kira shi ya ce jikinka yana da haƙƙi a kanka yana da buƙatar kai barci masana lafiyar ɗan adam sun ce ana so kullum ka samu barcin awa takwas don ka zama mai lafiya to in baka barci akwai matsala iyalinka annabi ce iyalinka suna da haƙƙi a kanka kaga dole sai ka ba su ka dole ne miji ya baiwa mata haƙƙinta ita ma ta ba shi haƙƙinsa sai fa inda wata larura amma danna dannan waya ba haƙƙi ba ne na'am ba da wani malam akwai takardu da dama wadda ya kamata a ja hankalin mazaje masu aure akan harkar rashin adalci a tsakanin mazaje yau ma wajen takardu guda biyar du akan haka ne guda ɗaya dai da take magana ma magani ne ana samun hakan malam ko mu ma gidan rediyo suna zuwa su faɗa mana mijin sai kaga ko magani baya bari wani ma baya bari a je asibitin sannan kuma ko an je asibitin ma sayan maganin sai ga baya yi to wannan mai wannan takardar ta ce suna fama da haka baya sayan magani har a 'ya'yansa da ita sannan kuma sai ya aure cikin ikon Allah sai Allah ya jarrabu matar ta samu ciki kuma ta je gun likita likita ya ce to ta sa mijinta ya rika saya mata abubuwan ƙarin jini kamar su maltina da kwai da dai sauransu to kuma sai ya rika yi wa amaryar a cikin 'ya'yan uwar gida kuma akwai wanda shi ma likita ya ce a rika samar masa irin wadannan ba shi da wadataccen jini amma baya yi shi ne suke so a ja hankalin maza akan wannan rashin hali bai yi ba sunansa azzalimi ba a karban sai da sa ba a bin sa sallah sai ya tuba kaga ku ashe babban zunubi ne adalci a iyali dole ne in mutum bai yi ba to ya bar hanya Allah ka shiryar da mu idan dai ba shi da shi ne to wannan kuma wani abu ne daban
wani yana cewa ko tana cewa malam tambaya ta ita ce wato yana cewa malam ni ne na shanshana turare da niyyar cewa in ji kanshinsa don zan saya shin ya matsayin azumi na ba matsala in bai shiga hancin ba
ta ce malam tambaya ta ita ce malam gaskiya na sa irin robar planning din nan ne wato family planning sai kwanakin al'ada ta yaninku ya zan yi da azumi don Allah malam ka yi haƙuri ka amsa min wannan to
to shi ɗan adam dama yana da halitta da ubangiji ya masa shi yasa in ka ɗauko abin da ya faru a zamanin farko ba mu kai matan manzon Allah ba manzon Allah lokacin da zai yi aikin hajjinsa hajjatul wada wadda ita ce aikin hajji guda ɗaya tallin tal da annabi ya yi sun taho da matarsa na na Aisha, an zo wani guri tsakanin Makka da Madina sunan wajen Sarifa, an buga mata tanti ta shiga, manzo Allah ya leƙa amaryarsa sai ga tana ta kuka. To, annabi masani ne sai ce la'allaki nifisti, ka duba cikin Bukhari, sai ya ambaci haila da sunan biki, ya ce, ko dai kina jinin biki ne, sai ta ce masa eh, ta ce da ta sani da bata biyo shi ba. yace to ai shi wannan jinin ɗabi'a Allah ya ɗora wa ‘ya'yan annabi Adamu mata dole sai sun yi shi sai saukar mata da hankali ya ce if'ali ma yaf'alul hajju gaira Allah ta dufi bilbaiti hatta ta tuhuri duk abin da alhaji ya yi ke maki abin da ba za ki ba wafi a ɗakin ƙaba sai ki jira sai kin yi tsarki kin yi wanka sai ki ɗawafinki wasu malamai suka ce in an biya wannan ba za a tsayar da jinin al'ada ba saboda wai a yi wata ibada kamar azumi ko aikin hajji wasu kuma sai suka ɗora shi a babin jinya aka ɗora shi a babin jinya in haka ne to hukuncinsa za a mar hukunci ne na jini na istihaba Allah ka shirya da mu
wannan tana cewa Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce yawanci sai ga yan uwana mata in suka zo yin sallah suna cire dukkan andawayas ɗinsu shin a musulunci haka ne nuna dole mace sai ta cire andawayas ɗinta kafin ta yi sallah
duk kayan da yake jikinta in mai tsarki ne za ta yi sallah da shi wanda ba ta cire ba in yana da in bai da tsarki kuma in ta yi sallah sallar ba ta yi ba
wannan yana cewa Allah shiga bata malam malam wani ne yake zaune da matarsa sai mata wato sai mata shika biyu sai ta yi wani auren bayan haka sai auren nata ya mutu sai ta dawo gidan mijinta na baya bayan wani lokaci kuma sai ya sake mata wani shika shi mijin nata na shi mijin nata na bayan shin shin malam wannan shikan sun sun zama uku ko nawa ne
shi saki malamai suka ce wala yan hadimu sali maduna salisu shika na biyu in shikan da aka yi a baya bai kai uku ba to baya rushe wancan biyun suna nan yanzu in ya ƙara ɗaya uku ta tabbata sai ta yi wani auren ta dawo da uku ya mata ta je ta yi auren ta ta dawo to yanzu yana da uku ɗaya biyu uku amma ko ba ta dawo ba mala awwali ke ai dama auren dan tabi ake mala awwali ba wani ya auri matar bai irin haka a'a ka ji ni mutum ne ya aure kuma sahabi ne na annabi sai ya sake ta saki uku wancan da ya aure ta bai taɓe ta ba sai ya sako ta sai mijin farko da ya saki uku yana so ya dawo da matarsa sai aka tambayi annabi sai annabi ya ce ba zai yiwu ba ai sai wancan na biyun ya ɗanɗana zumarta kamar yadda shi ya ɗanɗana shi kake faɗa? to shi ke to
to ina ga bari mu karanta wannan takardar ita ma yau wajen kwananta uku saboda wani aiki ne na ganganci malam wai menene hukuncin yarinya budurwar da ta mari mahaifiyarta ya
ya ta daga hannu ta mari uwa to sai ta ta tuba a gun uwarta ta kuma ce ba za ta ƙara ba in ba ta yi haka ba ta mutu yar wuta ce Allah kiyaye mu ya tambayin da za a karanta a yau idan tambayin su fara yawa mutane su ba su gwada yau ku tafi sai a fara ne.
Na'am.
Neman Allah ya kasi a wani ba ma Allah da ya ce da rawa ta da wanda da yake sana'a neman abinci da ita. Amma yanzu ya samu ya gyara ta hau kan hanya yake neman addu'a Allah ya kare ta. To kuma da dama malam dangane da irin su wannan malin mahaifa da sauransu iyaye da dama sun rubuto cewa a sanya 'ya'yansu a cikin addu'a Allah shirye su saboda halin da suke ciki da kuma waɗanda suke neman biyan bukatu na alkhairi da masu neman mazajen aure na kwa- na gari da dai dukkan masu wasu damuwa musamman na rashin lafiya kowa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karbi addu'o'in mu albarkacin wannan wata Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin